رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بدأ كراتنا لتاكم أهل دي darasin mu na ƙarshe mun tsaya tsakiyar wani zance da ba a ƙarasa shi ba da haka ina zuba laifi mu ɗauko shi daga farko don mu ƙara fahimtarsa inda ke cewa wa idza sahal ma'mum haka ne ko ko kuma dai tun daga inda yake wa sahawul ma'mum yahmiluhu al-imam illa an yakuna min naqsi faridati rafkanuwar ماموم بالإيمان يحمله الإمام liman na ɗauke masa mutum yana bin liman sai shi ɗin a tasa sallar sai ya rafkana ya wani abu na rafkanuwa ya bar wata sunna to liman ya ɗauke masa sai idan ya zama abin da ya bari ɗin nan farilla ce in farilla ce to wannan liman ba zai ɗauke masa ba ma'ana kenan sai idan ya tuno bayan damar ta kufce sai ya yadda wannan raka'ar sai ya rama wata raka'ar sabuwa bayan liman ya sallama domin ba a yaka farilla wannan mun fahimce shi to sai ce wa idza sahal ma'mum idan liman ya rafkanuwa a mamu ya rafkanuwa mutum yana bin liman sai shi din ya rafkanuwa auna asa ko kuma ya gyangyaɗi au zuhima ko kuma aka kare shi saboda cincirin nan jama'a anin ruku'u ya zama bai yi ruku'u ba wannan mana ya ɗauko shi daga nafsin muktasar na alkhirashi da ya sharhin muktasar khalid haka nan a sharhi kabir na addardis su a nasu sun yi ƙarin au na hauhi ƙarin bayan waɗannan abubuwan sai ce ko makamancin wannan ma'ana banda maganar sahau suka ce har mutum inda ya tsaya yana gyara rigarsa ko maɓallin riga sai har liman ya ɗago daga ruku'u shi bai ruku'u ba to duk ya shiga cikin wannan to sai ce wa huwa fi ghairil ula alhali yana cikin raka'a ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu shine ma'ana fi ghairil ula ba dai a raka'ar farko ba ma'ana shi mamu raka'ar da yake ciki ba ta ɗaya ba ce ko ta biyu ce ko ta uku ko ta hudu nan a fahimce shi sosai sai ya zama an kare shi bai samu yin ruku'u ba saboda cincirin da jama'a ko kuma ya shagala da wani abu yana wani tunani ko kuma yana gyaran wani abu rigarsa ko gyaran rawani har ya shiga da dai tunanin wani abu ya kwace shi har liman ya ɗago da ruku'u to ya zai yi mun fahimci abin ba a raka'ar farko ba amma ta biyu ko ta uku ko ta hudu zan ji me yasa yace ba raka'ar farko din ba to nan me zai yi in ba a wannan raka'a ta farkon bane sai ce fa in tami'a fi idrakil imami to in yayi kwadayin cewa zai riski liman din قبل رفعه من السجدة الثانية كافون لمن إن يتبو كان صدق سجدة تبيو سيسيت ركعة شيء سي ركوع wannan da aka hana shi din nan ko bai samu yi ba ko ya shagala to sai ruku'un ya dago daga ruku'un sai je sujada sai ya same shi in dai yana kwaɗayin zai same shi kafin liman din ya dago daga wace sujada ta biyu ma'ana misali ya shagala din yana can a tsaye bai ruku'u ba yana ta wani abu liman ku har ya dago daga ruku'u har ya tafi sujada misali sai a ce yana sujada ta daya ya dago zai tafi ta biyu sai shi kun wannan ya faɗa halin da yake ciki to me zai sai ruku'unsa ya dago daga ruku'u sai sujada ta daya sai zo ya zauna kamar da liman yake shi ma ya same shi a wannan sujada ta kafin a tafi ta biyu sannan kuma sai a tafi ta biyun tare da shi ko kuma ma dai yana ta biyun shi liman din kafin ya dago to ya sauri ya same shi in aka yi wannan shi ke nan mun fahimci wannan ko yawwa to sai ke cewa wa shi ne cewa lahiqahu sai ya riske shi wa illam yatma in ko bai yi kwadayin bai sa ran cewa zai same shi kafin ya ɗago daga sujada ta biyu ba ma'ana duk saurin da zai yi kafin ya ruku'un ya ɗago daga ruku'un liman ya gama sujada ta biyu kaga in aka gama sujada ta biyu ai an gama raka'a ko to raka'an nan ta kuce masa kenan to me zai yi sai ce tabi'a imamahu a tarakar ruku'a sai ya bar ruku'un wannan da ya rasa a wannan a raka'ar tasa ba ta ɗayan ba wa tabi'a imamahu ya bi limamin sa duk inda yake kawai sai ya saki wancan ruku'un sai ya haɗu da shi kaga yanzu ya bar ruku'u kenan ruku'u menene farilla ce kaga kenan raka'a ta lalace tunda farilla ce sai ce wa qada raka'atan sai ya rama wata raka'ar fi mawdi'iha a madadin abigilan ita wannan da ya rasa mata ruku'u da salami imamihi bayan sallaman imaminsa mun fahimci wannan insha Allah ba matsala ko kowa ya fahimci yawwa sai ce wa in saha anis sujudi in kuma mutum ya yi rafkanuwa daga yin sujada ne fa sujada ce bai sami ba auzun ba shi ma ko aka hana shi saboda shinshirin jan jama'a auna aka ko gengedi ya zo masa bai yi sujada ba kasa aka samu wani lokacin wani ko a ce an yi sujadar sai ana ta farko sai bacci ya zo masa wannan yana faruwa da yawa gun wasu saman lokacin tahajjud wani bai saba tsayuwar dare ba an zo ana tahajjud ya sa goshinsa a raka'a sujada farko liman har ya dago daga raka'a sujada ta biyu ya yi ta iya amma ta iya ce ko kuma sai ya ji karatu can an yi nisa sannan sai ya tuno bacci ya yi nauyi mun fahimci wannan yau amma nan yana zancen na'as ne gyangyaɗi in gyangyaɗi ne bai kai bai kai ga bacci mai nauyi wanda bai san ma inda ake ba in bacci in ma bai san me ake ba kaga gaba ɗaya alwala ma babu ke yawwa to shine sai ke cewa in mutum ne gyangyaɗi daga sujada ko cincirin da jama'a da yayin rafkanuwa ko jama'a suka hana shi ko kuma ya gyangyaɗi uku kenan ko hatta qama al-imamu ila rak'atin ukra hal liman ya miƙe tsaye ya shiga wata raka'ar ta daban wato bayan wannan sai ce sajada to yayi wannan sujada in fami a fi idrakil imami in yana kwaɗayi cewa zai sami liman qabla aqdi ruku'i kafin liman ya ruku mun fahimci wannan shi kuma ko wancan daga farko ne yana fatan ya samu ƙarshe a na raka'a wannan kuma daga ƙarshen raka'an ne za a gama ta a shiga wata ta biyu to idan yana cikin sujadar ko kuma aka hana shi damar yin sujada ko ya rafkana har liman ya gama sujadarsa ya miƙe raka'a ta biyu ko mai bin ta dai to me zai yi sai wannan sujadar ya miƙe ya same shi in ya san zai same shi kafin ya kulla raka'a wannan ku ya fi dan fadi saboda ana karatun qur'ani ko za a yi karatun fatiha za a yi karatun sura la Allah to in yana wannan kwaɗayin sai ya sauri wannan sujadar sai ya zo ya same shi sai a haɗu wa illa in ko ba zai in baya sa ran zai same shi to shikenan tarakahu sai bar wannan sujadar hu din wannan zamirin yana komawa kan sujadar tarakahu ai taraka sujuda wa tabi'a al-imama sai bi limamin sa kawai ya miƙe ya rubu da sujadar ya tafi ya haɗu da liman wa qadara atan ukhra aidan shi ma wannan sai rama wata raka'ar daban kun ga halaye guda biyu insha Allah mun fahimce su sai ce to wa haythu qadara raka'ata to inda duk ya rama raka'a din nan fala sujuda alaihi babu sujada a kansa duk inda aka ce ya rama raka'a saboda me saboda ko dai a halin farko ya bar ruku'un nan ya fasa shi saboda baya sa ran zai samu liman kafin ya dago daga sujada ta biyu kaga ya rabu da ruku'u raka'a ta ɓaci kenan to in ya rama wannan raka'ar bayan liman ya sallama to ba zancen sujada a kansa domin me rafkanuwar da yayi ta farilla ce ya kuma gyara farillar ya sake raka'ar gaba ɗaya ya yi watsi da raka'ar tunda ka yi watsi da raka'a ba komai a kanka tunda dama tare da liman yake wancan barin ƙarin raka'ar da ya sabbaba ba matsala bane ba za a ce wannan ya samu ƙari don haka zai ba a ba mukunci abin rashi ne ya yi watsi da raka'ar gaba ɗaya kuma ya rama wata raka'ar daban mun gane insha Allah sai ce illa an yakuna shakkan fil ruku'i aw sujudi sai dai idan yana kokonto a wannan sujadar ne ko a wannan ruku in akwai kokonto to ana yin sujada kabli dan a cika wato abin da kokonto ke jawo mun fahimci wannan yawa to mu koma kan me yasa shi yake fi ghairi ula in ba a raka'ar farko ba ce in a raka'ar farko ne fa mutum bai yi ruku'u ba har liman ya dago daga ruku'u ya tafi sujada suka ce a nan ba zancen ya yi wani abu ya bi shi kawai duk inda liman yake to ya rabu da ruku'un nan ya tafi ya bi shi in a raka'ar farko ne mun fahimci wannan ma'ana ba ba za a ce ya raba abun biyu ya duba in yana kwaɗayin zai same shi to yayi wancan ruku'u ba a'a in dai raka'ar farko ne suka ce gaba ɗaya kawai sai duk halin da yake ciki yana tunowa to sai bari ya rabu da wannan halin sai ya tafi ya haɗu da limamin duk inda yake in yana cikin sujada ne to ya rabu da ruku'u ya bi shi sai daga baya sai ya mai kenan sai ya rama wannan raka'a kamar da halin waɗancan suke ina fata mun fahimci abu yau wannan shine suka kawo a cikin sharhin muktasar khalil da sauran littafai na malikiya da suke wannan abu umuman kuma dai ba matsala akan wannan lamari duk inda mutum ke sallah tare da liman ya kamata ya zama hankalinsa gaba ɗaya na tare da sallarsa da kuma abin da liman yake yi kada ya zama an tafi an barka a wani abu to nan dai halin in ka shiga wani rudani ne ya zama an tafi an barka din to ga yadda za ka yi raka'ar farko kawai ka bi liman ka rabu da shi raka'a ka rabu da wannan kokonton naka ko kuma abin da ka rasa raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu sai ka duba ka raba abin biyu in kana sa ran za ka samu liman kafin ya dago daga sujada ta biyu to sai ka rabu da wancan ai kai sauri kai wannan ruku'u ka dago ka tafi sujadar ka yi ta daya ka zauna ka yi bishi ta biyu ko hadu sai kuma ku taso tare shikenan ka cika sallar ka ba matsala amma in ba ka sanan za ka same shi kafin ya dago daga sujada ta biyu to sai ka rabu da wannan sujada sai ka bi shi duk inda yake sai an gama sallah sai ka ce to yanzu baraka'a ta ta farko na rasa ruku'u don haka babu ita bari yanzu in ne sai in cika wata raka'a daban mun fahimci abu insha Allah to Allah mu dake kara mana ilimi Allah ya tabbatar da mu akan hanyar daidai duk abin da yake shine daidai Allah kimsa mana shi ya fahimtar da mu ya dora mu akan yin aiki da shi Allah kuma ya taimake mu cikin dukkan abubuwan da muka sa a gaban mu Allah sa mana albarka a wannan safiya ta mu Allah sa mana albarka a rayuwar mu baki ɗaya cikin ayyukan mu kasuwancin mu leburancin mu ko menene muka sa a gaba Allah subhanahu ta'ala kuma ya tsare mana addinin mu da mutuncin mu da iyalin mu Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu ya ba mu kwanciyar hankali duk abin da zai ga mana hankali Allah ya kauda shi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da mu akan addinin sa duk abin da zai sa mana kokonto da damuwa dangane da addini Allah tsare mu da shi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin